ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دعا قوة محرم هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة هو مدينة da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da talatin ga watan bakwai a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kasa ɗinmu na arba'in da shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad ibnu sa'id ibnu raslan a rahimahullahu ko hafizahullahu fi sirri wal ala idan ba a manta ba muna nan a cikin annaqidur rabi' من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من هديه وأفضل وأن حكم غيره أحسن من حكمه وأعدل wato mutumin da ya kudirta cewa lallai shiriyar wani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan shiriyar ta fi cika kuma shiriyar tasa ta manzan allah sallallahu alaihi wasallama bata kai wannan shiriyar wancan ɗin adalci ba a cikin hukunci da kyawu wajen tsari ta wannan mutumin da yake da irin wannan tunani na cewa shiriyar wani ta fi ta annabi waɗannan abubuwa wannan kafiri ne an gane a so kamar yadda muka ambata wannan kafiri ne to mun taho da karatu har muka zo wa kullu man istabaha ma harrama Allah wa rasuluhu dukkanin mutumin da ya halatta abin da Allah da annabi suka haramta shi mimma huwa ma'lumin min addini bi darura daga cikin abin da duk musulmi sun san cewa wannan abun wato abu ne wanda yake sananne Allah ya haramta amma shi ya zo ya haramta shi to wannan mutumin ya zama kafiri to sai malam ya dawo ya ba da misali ya ce ka zina kamar mutum ya zo ya ce a zina halalci wal riba kamar mutum ya ce riba halalci wal khamr kamar mutum ya ce giya ainihin wato halalci ila gairi zalika zuwa sauran abubuwa da suke da alaka da addini Allah ya haramta su shi kuma ya zo ya ainihin wato halatta su fa huwa kafirun bi ijma'il muslimina wannan malamai sun haɗu kaf akan cewa wannan arne ne kefero ne an gane magana da kyau ko so wannan shine to wannan shine inda muka kwana to za mu tashi kan aya da take a ɗauke da wannan magana da kuma tabbatar da ita Allah ya faɗa mana cikin suratul ma'ida aya ta hamsin daidai ya ce afa hukumar jahiliyyat yabghun yanzu hukuncin jahiliya mutane suke nema suke so a yi musu hukuncin da ba da alaƙa da ƙur'ani ko da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a yi musu hukunci na harbati hukunci na ainihin wato wasu ƙarti ba na allah ba ba na annabi ba a ba hukumar jahiliyyat ya bugun sai allah ya ce wa man ahsanu min allahi hukuman ba wanda ko wane ne ya fi allah kyautata hukunci bi ma'ana babu shi kenan wa man ahsanu min Allahi hukuman wa ya fi Allah kyautata hukunci babu ko kuma ba wanda ya fi Allah iya kyautata hukunci amma liƙaumin yuki nuna wanda suka yarda da haka wanda suka amince suka yi imani da haka su ne su ne mutanen da suka sakankance da ubangiji subhanahu wa ta'ala an gane magana ma'ana idan mutum bai cika imaninsa da Allah ba shi bai yarda da haka ba fa ko bai ya lamunce da haka ba kuma hakan ba ta da wata fa'ida a gurinsa amma wanda ya imani da Allah cikakken imani imanin jaziman imanin da yanke yake yanke shakka dangane da shi to wannan shi ya yadda da wannan ku yi hakuri rigar nan ta dan tattakura ni wallahi ta nan nade ni gaba ɗaya bana jin daɗi ayi hakuri an gane ko so wanda yake yake yake yake da yaƙini da Allah da imani da Allah to shi ya san ba wanda ya fi Allah kyautata menene hukunci ko ba hukuncin da ya fi adalci sama da nawaye na Allah subhanahu wa ta'ala a za ka ga hatta a hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala akwai lokutan da hukunce-hukuncen suke da tsanani akwai lokutan kuma da suke da sauƙi yanzu idan ka ɗauko lokacin annabi musa alaihi salatu wassalam zuwa lokacin annabi isa alaihi salatu wassalam za ka ga hukunce-hukuncen zamunan su sun bambanta da hukunce-hukuncen zamanin annabi Muhammad da jama'a shi domin za a ga su a wasu daga cikinsu za ka ji an ce idan mutum ya yi fitsari sai ya taɓa jikin shi to tsarkakarsa shi ne ya nemi tsingaro ko ko wani dutse mai kaifi ya ta gurzar cinyar shi har sai jini ya fita sannan ne ya tsarkaka daga wannan fitsarin amma mu akwai ma fitsarin da ba wanke shi ake ba me ake masa yayyafa ruwa ake kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yughsalu min bawlil jariyati wa yurashu min bawlil gulami fitsarin yarinya jinjira ana me wanke shi amma jinjiri namiji ana me yayyafa ruwa an gane maganar da kyau ko za a kan cewa idan mutane suka yi zunubi laifinsu shine menene su karkashe kawunansu su yi yaƙi tsakaninsu shirka ce suka yi sai Allah ya ce to hukuncin wannan shirka tun da sun tuba to su shiga wani ɗaki mai duhu ba haske kowa ya falla takobi a yi awa ɗaya ana saran juna sannan kowa ya tsaya sai a ga nawa aka a kirga nawa aka kashe an gane magana da kyau ko to kaga mu a zamanin mu babu wannan amma annabi Musa da jama'arsa Allah ya musu wannan karanta suratul baqara faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum Allah ya ce hukuncin wannan laifin da kuka yi ku shiga ɗaki mai duhu kowa ya zare takobinsa mai mashi ya zare ku yi tasaran juna ba wanda yake kallon dan uwan shi kuma fa karkamanta a cikin taron nan akwai babanka akwai yayanka akwai ɗanka akwai ƙaninka ba irin nau'in mutanen da babu duk za a haɗa ku a ce kowa ya tasaran dan uwan shi sai bayan wasu mintuna sai a ce to a tsaya a buɗe ɗakin sai a ga mutum nawa ne gawa shine faqtulu anfusakum Allah yace kuma zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan din shine alheri a gurin ku a gurin wanda ya kirkire ku shine Allah an gane maganar da kyau ko to kaga wannan a bangaren hukunce hukuncen da suke na annabawa manzanni to ina kuma hukuncin wanda baya daga cikin layin annabawa ko manzanni haka kawai wani kato ya zo ya ce muku kaza shine hukuncin kaza kawai ku yadda ku bi shi shine Allah ya ce yanzu hukuncin jahiliya mutane suke nema hukuncin wasu mutane waɗanda ba su san me zai amfani da su ba balantana abin da zai cutar da su Allah ya ce babu wanda ya fi kyawun hukunci in ba shi ba subhanahu wata'ala amma ba masu gane haka sai wanda suke sakankancewa da ubangiji wa qala subhanahu Allah ya sake faɗa cikin suratul ma'ida din da har ila aya ta 44 yace wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafiruna wanda duk bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba to wannan kafiri ne an gane magana da kyau ko mun sha faɗin bawabit ɗin da yake haɗe da wannan maganar cewa kawai ba wai idan baka hukunci da abin da Allah ya saukar ka zama kafiri ba a'a akwai wasu abubuwa da sai sun faru tukuna sannan kafircin ka zai tabbata amma idan ba waɗannan abubuwan sun faru ba ai yanzu dukkan mu ba ma hukunci da alkur'ani haka ne ko ba haka ba amma mun zama kafirai ba mun zama kafirai ba ba ba mu zama kafirai ba kasar ba kasar musulunci ne ɗari bisa ɗari ba ƙur'ani ba shine constitution ba to shi yasa idan mutum ya yi wa irin waɗannan ayoyin karan tsaye ya musu hawan ƙawara ina fata an fahimta hawan feda to sai kafirta kowa kuma fa a lokacin da ya kafirta kowan ya manta da hima ɗaya ne daga cikin waɗanda ya kafirta din dan hima ba hukunci yake da qur'anin ba haka ne ko ba haka ba shi ba rayuwarsa yake to shi yasa sai ka bi a hankali sai malamai su warware maka me ake nufi da wa mallam ya hakum bima anzalallahu malamai suka ce kufurun ne duna kufurin kafircin da baya fitarwa daga milla wanda ke fitarwa daga millar akan ayar to akwai dawabit din da sai sun faru ne sannan za a tabbatar da haka misali mutum ne yana kasar musulunci misali yanzu a saudiya da me ake hukunci jama'a qur'ani sai aka zo za a mahaikaci a kai baka bukata kai ba za a yi ma hukunci da qur'ani ba a yi ma hukunci da penal court ko wani a makamancin haka shikenan ka zama kafiri domin akwai damar yin shari'ar da qur'anin a can amma nan baka da ita jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko sannan suka ce shi mai hukunci idan ya samu dama sai bai zartar ba yake da laifi sannan idan bai samu dama ba kuma ya ji cewa wannan hukuncin da yake da ba qur'anin ba to fa ba shine hukuncin Allah ba kuma bai yarda da shi ba har zuciyar shi bai yi imani da shi ba kawai dole ce kakan naki ta sa shi yake yi amma inda zai samu dama to zai zartar da hukunci da menene da alkur'ani to idan di ya ji ba wannan a ransa bai yadda ba to anan ne ake gara masa kalmar kafirci amma ma damar ya yadda da irin waɗannan to lalle lalle yana nan a cikin musulminsa tunda ba shi ne yake da ikon zartar da al'amura a ƙasarsa ko a garinsa ko kuma a kotunsa ba jama kuna fahimtar magana da kyau ko alhamdulillahi ala ayyi halin ko da a halin yanzu akwai abubuwan da ana gudanar da su ne bisa tsari na alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai shari'a court da zaka je ka ga ana hukunci da abin da ya shafi raban gado abin da ya shafi auratayya abin da ya shafi saki abin da ya shafi wato kasuwanci abin da ya shafi biyan bahi da neman bahi da dai sauran wasu al'amura wanda suka shafi mu'amalar mutane an gane magana Allah ya shiryar da mu wa qala jalla wa ala Allah ya sake cewa inna Allah inna dina inda Allah islam lalle addini a gurin Allah shine addinin musulunci ba dai duk ana nuna mana cewa dole mai fifita hukuncin Allah da na annabi akan na kowa wa qala subhanahu wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ya sake cewa duk wanda ya bi ya riki ya bibi ko ya nemi wato wani addini ba na musulunci ba falan yi kubala minhu wannan ba za a karɓa mishi ba domin ya zo da abin da ba shi Allah ya turo a yi ba sannan wa huwa fil akhirati min al khasirina a cikin alahira yana daga cikin wanda suka yi asara suka tabi ba su da rabo saboda yana ji yana gani ya ajiye addinin Allah ya dauko na kafirci wa qala jalla wa ala Allah mai karki da daukaka ya sake cewa innal ladhina kafaru bi ayatina lalle waɗanda suka kafurcewa ayoyinmu saufa nuslihim naran da sannu a hankali a je zuwa wallahi sai mun sadar da su da wutar jahannama kullama nabijat juluduhum duk lokacin da wato fatar su ta narke ta ƙone ta ƙurmushe baddallahum juludan ghairaha za mu canja musu wata fata ba wannan da take jikinsu ba liyadhuqul azaba dan su dan mugunyar azaba inna allaha kana azizan lalle Allah ya kasance mabuwayi ne hakiman kuma mai hikima ne wato daga cikin bala'in kafiri Allah zai ɗanɗana masa mugunyar azaba lalle waɗanda suka kafircewa ayoyinmu innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirci illal ladhina kafaru sai waɗanda suka kafirci za ka ji wannan a cikin alkur'ani da yawa innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu ina fata an fahimta yawwa so saboda haka Allah ya ce waɗanda suka kafirce wa ayoyinmu saufa nuslihim naran wallahi sai mun shigar da su wata wuta kullama nadijat juluduhum duk lokacin da fatar jikinsu ta narke baddalnahum juludan ghairaha to sai malamai suka ce yo ashe wannan sai ya nuna shin fata ce take jin zafi ko naman cikin fata fata ne ko ba haka ba ne yanzu da za ka ji ciwo har ciwon ya taɓo farin nama ko jan naman jikinka za ka ji kan cewa shi wannan jan naman baya maka zafi fata ce take zafi ban gane ko kun fahimce ni ba wannan shine dalilin da yasa me yasa Allah ya ce za a canja musu fata saboda ita fata ita take ɗaukar saƙon zafi ta kai ina ƙwaƙwalwa har ka ji zafin so tunda ita ne ke ɗaukar saƙo me yasa Allah ba zai bari a ci gaba da ƙona sauran naman jikin ba saboda shi sauran naman jikin baya isar da saƙon jin menene zafi fatar ita ne take isar da wannan sakon da haka to tunda ta kone ta kurmishe ta narke Allah ya ce to sai mu canja ta dan ta ci gaba da kai musu sakon zafi da radadi kun gane magana shine baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab dan su dandana azaba wa qala subhanahu Allah ya sake cewa fala wa rabbika na rantsi da ubangijinka la yu'minuna mutane ba za su taɓa yin imani ba hatta yu hakimu ka fi ma shajara bainahum har sai sun saka ka kai ne alƙali kai ne mai hukunci cikin abin da ya faru tsakaninsu abin da ya kasance tsakaninsu marar daɗi shine fi ma shajara bainahum wani ya yi rigima da wani wani ya ci arzikin wani wani ya tozarta wani wani ya ci zarafin wani to sai kai annabi ka zama kai ne mai hukunta su sannan zai zama suna da ainihin wato rahama kuma suna da imani kamar yadda muka sha faɗa wannan aya Allah ya sauke ta ne a dalilin wasu sahabbai guda biyu ɗaya daga cikinsu yana da gona da ɗan uwansa to akwai ruwa da yake shayar da gonakinsu duka idan wane ya sha sannan sai ya sake ruwan sai ya wuce kuma ya je ya shayar da na ɗan uwan shi to sai ɗaya daga cikinsu ya nemi ya aikata ba daidai ba sai ya tare ruwan a iya gonarsa kasan mutane da son zuciya sai ya ƙi wucewa na ɗan uwan sai shi wancan ɗan uwa ya je kai ƙara ma'ana bayan ya mar magana ɗaya biyu bai kula shi ba sai ya kai ƙarar shi gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kan cewa ga abin da ke faruwa tsakanin shi da ɗan uwan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kira su ya tambaye su me ya faru kowa ya bayanin abin da ke faruwa to daga ƙarshe sai annabi ya musu hukunci cewa kai idan ka shayar zuwa lokaci kaza to ka sake ruwan nan ya wuce wane shi ma ya shayar da gonar shi to shi wannan wanda ya kai kuka suna da wata dangantaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to sai shi wancan da aka kai kara sai koma yana surutu a gefe yana cewa dan ya kasance dan uwanka ne shi yasa kai mana hukunci irin wannan ma'ana yana zargin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da son zuciya da nuna bangaranci jama'a kuna fahimtar magana mutane da kake ganin su suna da wato mu'amala marar daɗi galibi za ka ga ba su cika kyautatawa abokan zaman su zato ba mutum zai zo da wani abu ko kuma a'a wani abu ne zai faru maimakon ya tsaya ya tsam dare ya fahimci me ya faru kaza ya kasance kawai sai ya maka wato wankin babban bargo sai ce ai kaza ne ya sa yi kaza ai saboda kaza ne ya sa yi kaza ba tare da ya san me ya faru ba bai bi dukka ya fahimci hakikanin matsalar ba amma saboda son zuciya irin na mutane sai ya koma yana cewa kaza ne alhalin wallahi sun matallahi babu wannan abu shi yasa sau da yawa za ka ga matsala ta faru wasu daga baya sai su zo suna da na sanin tsoma bakinsu a cikinta me dalili saboda sun yi azarbaɓi sun yi gaugawa wani kuma yana da ɗabi'a ta daga ya ji abu yakan ɗoru a kansa baya bincike amma shi inda rawahu ɗinsa yake kuma sahihunsa yake shine ya ji an faɗi abu kaza yana ji to rawahu kuma sahihun jama'a an fahimci maganar da kyau ko sai ya ɗauka sai ya yaɗa kuma sai ya ce haka abin ya faru wallahi kuma alhali da zaka titsiye shi ba zai iya baka bahasi akan wannan mas'alar ba da zai iya baka bahasi akan wannan mas'alar ba to shi yasa sai mutum ya bi a hankali duk abin da ka gani ya faru ko duk abin da ka ji ya faru ko duk abin da ka ga ya kasance to kar kai gaggawar yin magana a kai ka bari ka fahimci menene hakikanin abin da ya kasance sannan idan za ka yi magana sai ka ainihin wato yi magana idan kuma ma ba ainihin wato harkar ka bace kawai ka ci gaba da uzurin gaban ka bar wannan matsalar domin ya tabbata a ruwaya ingantacciya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'anihi yana daga cikin mutum ya zama musulmi na arziki musulmi na kirki bawan Allah shine ya watsar da duk abin da bai shafe shi ba duk abin da baka da alaka da kai ka shiga cikin sa to kasancewar ka musulmin arziki shine karka shiga cikin wannan abu ka bar ahlul fanni su yi magana ko kuma su sa baki amma kai tun da ba fannin ka bane ba al'amarin ka bane karka shiga cikin sa to kaga wannan mutumin ya zo ya zargi annabi da cewa ya yi hukunci na son zuciya to shine ba a je ko ina ba sai ga mala'ika jibrilu da aya Allah maɗaukakin sarki yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna wallahi mutane ba za su taɓa yin imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun ainihin wato saka ka kai ne hukunci a tsakaninsu ثم لا يجدوا في أنفسهم haraja sannan ya zamanto a cikin zukatansu ba sa jin wani ƙaiƙayi idan kai musu hukunci ba sa jin wani abu a ransu cewa baka musu daidai ba sai sun ji haka a ransu wa yusallimu taslima kuma sai sun sallama maka matukar menene sallamawa an gane magana da kyau ko wani daga cikin sahabbai misali akan wannan ya je ya kai karar abdullahi dan abbas in ban manta ba ko dai wanda daga cikin sahabbai cewa ai idan ya tashi yin wuturi kwaya ɗaya ke ya je ya kai kararsa gurin wani sahabi wai ya kai gulma ne sai shi wannan sahabin ya ce masa to kai baka san wato abdullahi dan abbas malami bane ba ko baka san shi faƙihi bane ne ai tun da kaga yayi wannan abun to ka sani cewa yana da ilimin hakan daidai ne wala Allah jama'a haka ne ko ba haka ba ma'ana ya zo da gulma ne sai aka gwasale shi haka ake yi mutum ne ya kawo karar wani gurinka ko ya zo masa da magana a kanka ai wane ai yayi kaza ai ka ce to ai na san da abun a karamakallahu ka sani kwarai da gaske ko ba wani mataki da kake wani mataki zan dauka wani fa kace fa ai wani da zai mun abin da yafi wannan wallahi ni ba zan ce masa uffan ba gobe ba zai kara dawa gurin ka da gurma ba to amma muna bawa mugulmata menene dama ne daga ya fara haka cewa to haka aka yi ko yace ai banda wannan ma wannan ɗaya kaji tunda ka bashi dama sai ya ƙara sama wannan sai ya sake ɗauko maka wani idan kai wasa har sai ya kai ka ya baro ka ya haɗa ka rigima da fitina tsakaninka da su to shi yasa sai ka ɗauki mataki dangane da mu'amalar ka da mutane Allah ya shiryar da mu don haka malam ya ce ta hakimu shar'illahi ibadatun lillah hukunta shari'ar Allah da kuma yin hukunci da shari'ar Allah wannan bautawa Allah ne kai tsaye lokacin da kai aiki da wata aya ko kai aiki da wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ka dora shi akan layin da aka sauke shi akai to kayi ibada wal qasd minhu al ibadatu bi tahkimi shar'illah kuma nufin hakan shi kansa ibada ce ta hanyar yin aiki da hukunci da abin da shari'ar Allah ta ce wa tahkimu ghairihi shirkun dan haka kuma aiki da hukuncin wani da kuma dora ya zamanto shine tsari na rayuwarka gaba daya kuma ka amince cewa ba tsarin da yake da alheri ko albarka ko kuma saita rayuwar dan adam sai wannan wannan shirka ne qala ta'ala Allah yace am lahum shur- shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah am lahum shuraka Allah yace ko dai suna da wasu ababan shirka ne shara'u lahum min ad-din wanda suka tsara musu tsarin addinin su malam ya azan bihi Allah irin abin da Allah bai izini a yi mai ba a yi aiki da shi a matsayin shari'a ba kaga kenan yarda da wani tsari da yarda da wata tafiya da yarda da wani aiki da wani hukunci daga gurin wani wannan kai tsaye kafirci ne domin ka bar na Allah ka ɗauko na wani shi ne ce amlahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko dai mutane suna da wasu mashirakai ne wanda su suke tsara musu yadda za su gudanar da addininsu da rayuwarsu da harkokinsu shi yasa ba laifi ba ne ka ci moriyar bature ba laifi ba ne ka ci moriyar ɗan boko a duk abin da ya zo maka da shi na ilimi ko ba haka ba ne amma wannan ya ƙara maka ma ya ƙara maka ma sanin wane ne Allah ba wai kuma ya sa ka bar Allah ba a laktar da malam muhammad wali ya zo ya yi a nan an yi tambaya dangane da matsalar wato yadda masana suka ce hayaƙi ne ke tahi daga teku ya yi sama sai ya dunkule sai ya zama gajimare sai ɗumi na rana ya narka shi sai ya zubar da ruwa wanda har malam yakub mai kano ya ce a je a bi wani littafi da wani daga cikin malamai ya rubuta ana kiransa islamic and modern science ko yawwa mutum zai karanta shi zai ji karin bayani dangane da wannan to wannan matsalar ga wanda ya san Allah fa muna magana da wanda ya san Allah ne ga wanda ya san Allah wato ita matsalar ma ya kamata ta ƙara masa gane waye Allah ne ina fata kuna fahimtar magana ta ƙara masa kuma ganin girman Allah ba wai kuma ta ɗauke shi daga tunanin ba Allah ne ke yin ruwan sama ba wato neto ne da yanayi yake ruwan sama wato idan ya tabbata wannan bincike na cewa hayaƙi ne ke tahi ko tiriri yake tahi daga teku ya yi sama ya dunkule ya je ya hau sama sannan abin ɗumin rana ko tiririn rana ya narka shi ya zubar da ruwa abin da za ka fara tambaya a nan yanzu kenan ya nuna teku a matsayinta na ruwa ko Allah na amfani da ita wajen saukar da menene kuma ruwan sama na biyu abin da za ka kawo shin wannan tashin da wannan hayakin yake yi ya je sama shi wannan hayakin shi ya kan shi ko kuma akwai wanda ya yi shi tekun nan da take wannan abun akwai wanda ya ta ko haka kawai ta samu kanta kamar yadda dai kai da take magana baka isa ka ce haka kawai ka tsinci kanka ba kai ka san kana da wanda ya creating dinka haka ne ko ba haka ba kuma ka yarda cewa ba kai kake sarrafa kanka ba ka yarda akwai wanda ke mai sarrafa ka kuma kayan da yau da zai cire hannunsa a kanka na wasu sakwanni wannan sarrafuwar zai tsaya to ka yadda duk wata halitta da ka gani a duniya akwai wanda ya yi ta kuma akwai wanda ke menene sarrafa ta to don haka cikin tasrifi yasa yace wa kadhalika nusarrifu al-ayat haka nan muke sarrafa ayoyi ai ayoyin nan sun kasu kashi biyu akwai al-ayatu shar'iyya sune wanda muke karantawa a cikin qur'ani da littafai akwai kuma al-ayatu menene kauniya halittun Allah suna daga cikin al'ayat alkauniya to da yace yana sarrafa ayoyi sai ka sa kanka kai kanka ma ayoyi ne aya ce ta Allah domin ya faɗa ya ce wa fi anfusikum afala tubsiruna ku kanku akwai aya a jikinku ba kwa gani ne inji Allah to duk wannan sai zo ma kan cewa to tunda Allah yake sarrafa komai ashe shi yake bada wa iko wannan hayakin ya tashi ya je ya gamu da kaza ya haɗu da kaza ya haɗu da kaza ya dunkule ya narke ya zubar da ruwa to sai wannan kuma sai baka cewa to kwa in haka ne lalle Allah buwayi ne gagara misali ina fata kuna fahimtar magana to amma kaga shi kafiri da bai san wannan ba to shi a gurinsa neco ne ke yin ruwan sama yanayi don haka idan rana ta yi zafi yau sai ka ji wanda yake mai bincike sai ce maka akwai possibility yau a yi ruwan sama jama'a kun fahimci magana da kyau ko to shi kenan lalle akwai possibility a yi ruwan sama me dalilinsa saboda yau ana zafi to kuma zafi na daga cikin abin da ke hada menene gajimarai ya narkar da shi ya zubar da ruwa to da shi zafin ranar da ranar da gajimaran da tekun haka kawai suka tsinci kansu suke sarrafa kansu ko akwai mai sarrafa su to kawai shi kenan wal'ar to da rani kuma da ake zafi shi ne sa ba a ruwan a lokacin to kun ga wannan shine abin da ya kamata mutane su gane mu dinga saurin kai hankalin mu zuwa ga ubangiji duk ai shi yasa mawaki yake cewa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun walillahi fi kulli taskinatin wa fi kulli taharikatin shahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun ala ala innana kulluna ba'idun wa ayyu bani adamin khalidun فيا عجبا كيف يؤسى الإله أم, أم كيف يجحده الجاهد هيت ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أتكين كومي دكا غني أكوي آية دكا نونا مكا كأيت والرب سبحانه وتعالى الله يشير دم da haka malam yace wannan shine wal maqsud min minhu al ibadatu bi tahkimi shar'illah wata hakimi ghairihi da kuma ainihin wato hukunta abin da yake makamancinsa an gane ko ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wata hakimi ghairihi shirkun wato hukunta ko sanya wani ya zama adadin hukuncin Allah wannan shirka ne ƙala ta'ala Allah ya ce am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah wa qala ta'ala wa in wa ina tatumuhum innakum la mushrikuna idan kuka bi su to kun zama mushrikai kuma ma'ana idan kuka bi kafirai akan kafircin su to shikenan kuma kun zama kafirai wa qala ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riki wato malaman su na yahudu da malaman su na nasara hina ar-ruhbanu an gane ko da kuma ahbaru ahbar malaman yahudu ruhubat malaman kiristoci an gane magana da kyau ko arbaban min dunillah wal masih ibn maryama haka kuma sun dauki annabi isa dan maryam a matsayin allah allah ya ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida ba umarce su ba face su bauta wa allah kwaya ɗaya tilo wanda ba hida abokin tarayya la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikuna wato babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai shi kuma tsarki ya tabbata gare shi gabarin abin da suke menene suke masa a shi na shirka an gane Allah shiryar da mu to dama mun ce muku za mu dinga taɓa wannan karatu na la ilaha illallah sannan muna taɓa wannan a muqaddima da take hannunmu ko mu ce wannan muzakkira take hannunmu a dangane da ishu na abin da ya shafi shirka saboda muna so mu fahimce ta sosai kuma mu gane ta kuma mu guje ta da izinin Allah an gane ko to mun yi farkon abu na ɗin amma kasancewar lokacin da muka yi yawancin ku ba ku samu menene ba takaddun ba so muna so mu faro abin daga farko a cikin wannan takadda ya mata take da nawaqidu tauhid an gane wa kuma wa fihi thalathatu fusul kuma a cikin wannan littafi ko wannan muqaddima ko wannan muzakkira akwai fasali guda uku fasali na farko shine al-shirkul akbar shirka da tafi kowace menene girma wa fihi mabahathani a cikin maganar shirka da tafi kowace girma akwai bahasi da bincike guda biyu al mabahasul awwal bincike na farko ta'arifuhu wa hukumuhu sanin mecece shirka da kuma hukuncin menene shirka na fata kuna fahimta ana bi na aiko qabla an nabda fi ta'rifi shirki malai ce kafin mu fara yin bayani akan me ake nufi da shirka nazkurul firaq bayna nawaqid at-tauhid wa munqasatihi za mu ainihin wato nadhkurul farq za mu ambata alfarku abin da ke bambancewa baina nawaqidil nawaqidut tauhid tsakanin abin da yake warware tauhidi katokan dinsa wa munqasatihi da kuma abin da ko wa munqasatihi da kuma abin da ke rage yake tauye tauhidi kulura akwai abin da kai tsaye yana warware menene tauhidi yana warware wa mutum la ilaha illallah akwai kuma abin da yana nakasta wa mutum tauhidinsa wato bai riga ya fita a musulunci ba la ilaha illallah sa bata gama warwarewa ba amma ya samu tasgaro ya samu tawaya a cikin tauhidinsa da aqidarsa ina fata kuna fahimtar magana to malam yace za mu ainihin wato a yi wannan don haka fanawaqidu tauhid abin da ake nufi da abubuwan da suke warware tauhidi hiya al-umur allati idza wujidat inda al-abd sune abubuwan da idan aka same su dangane da bawa kharaja min dinillahi bil kulliya wannan gaba ɗayansa ya fita daga addinin Allah sune nawaqidut tauhid kun gane maganar da ke ko abubuwan da in aka same su tattare da bawa to kai tsaye wannan abubuwan sun fitar da shi a cikin tauhidi wa asbaha bi sababihi kafiran zai waye gari da sababin faruwar wannan abun da ya faru da shi ya waye gari ya zama kafiri aw murtaddan ko kuma yayi ridda an dinin islam ya bar addinin Allah wa hiya kathiratun to waɗannan abubuwan da suke warware wa mutum tauhidi suke fitar da shi daga milla suke kafirtar da shi katokan to fa suna da yawa tajtami'u fi shirkil akbar amma dukkansu sun tattaru ne a cikin mene babban shirka wal kufrul akbar ko kuma ka ce babban kafirci wal nifaqul akbar ko kuma ka ce babban munafurci al i'tiqadi wanda yake da alaka da aqida na fata kuna fahimtar magana wato abin kashi uku ne ko dai ka kira shi ashirkul akbar ko ka kira shi al kufrul akbar ko kuma ka kira shi an nifaqul akbar al i'tiqadi wannan sai nuna mana ashe akwai ashirkul asgar karamar menene shirka kamar yadda aka ji akwai ashirkul akbar sannan wannan ya nuna mana ashe akwai alkufurul asgar karamin menene kafirci wanda ɗazun nan muka ce akwai kufurin duna kufurin kafircin da baya fitarwa daga milla misali manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yake cewa qitalul muslimi sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun ka zagi musulmi dan uwanka ka bambanka mishi ashar wannan fasikanci ne ka ɗauki makami kuma ka yaƙe shi wannan menene kafirci ne amma ba kafirci ne wanda yake fitarwa daga mai ba milla ba domin in ka ce wannan kafirci yana fitarwa daga milla to duk sahabban annabi kafirai ne dan sun yaƙi junansu ko ba su yaƙi ba tsakaninsu na fata kuna fahimtar magana sun yaƙi junansu wata fitina ta faru tsakaninsu har suka yi yaƙi a tsakankaninsu so kaga sanin irin waɗannan dawabit ɗin suna daga cikin muhimman al'amura a rayuwar musulmi ya san bambance bambancen waɗannan don haka kamar yadda akwai ashirkul akbar to akwai ashirkul asgar kamar yadda akwai alkufrul akbar to akwai alkufrul asgar to haka kuma kamar yadda akwai annifaqul akbar to kuma akwai annifaqu al asgar babban munafurci kamar yadda muka sani shine mutum ya kudirce ya kudirce kin musulunci a zuci ya dinga bayyana shi a fuska Allah Allah ya ta buga misalan waɗannan mutane a cikin suratul baqara ba babu bukatar sai mun ta kawo ayoyin duk yawanci an san san su mun sha magana akai to waɗannan wanda suke kin musulunci a zuci amma a fuska da bakinsu suna bayyana son musulunci wannan munafukai ne kuma munafurci babba an gane ku wanda idan sun shiga wuta da shi ba za su fita ba to amma akwai karamin munafurci shine annabi ya bada misali cewa idza haddatha kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana kaga waɗannan duka halayya ce ta munafiki amma munafurcin karami ko babba karami to wannan shine domin in ka ce shi ma munafurci ne wanda yake fitar da mutum daga milla to dukkan mu nan gaba ɗaya arna sunan mu ko ba haka bane da ma akwai wanda bai taba ƙarya cikin maganganunsa ba ko dai malam yusuf ba ka taba yi ba eh na ka daga hannu na ga kowa ka taba yi ba eh eh na'am barin sallah ya bar sallah kaga kafirci ne bai yi inkarinta asgar jazakallahu khairan to wannan kuma alkufrul akbar ne ya fita gaba daya kun gane magana daga cikin kafirci karami shine mutum ya daina sallah ko dai baya yin ta a jam'i ko yana bar yin wata ya bar wata ko kuma ma ya daina ta gaba daya duka wannan kafirci ne amma me karami idan yayi yace yace a a babu sallah a musulunci to nan kuma ya baro ta yanzu kan ya fita gaba daya shine malam yusuf ya kawo cewa mai littafin alwajiz ya kawo mana wannan yana cikin mashi'ar ubangiji kwarai in sha'a in ga dama ya gafarta masa in ya ga dama kuma ya me malam yusuf kana muraja'a kwarai da gaske wallahi malam yusuf yana baku darasi ne ku je ku yi ta muraja'a ku dinga bibiyar abubuwan da muke yi Allah ya shirya da mu arama na'am to na'am eh eh haka ok mu'amala ana soye ana son juna ana taimakon juna ana mu'amala da juna yanayin yawa har ya zama kamar kana ma ɗaukar su daidai da musulmai yan uwanka to bala yana magana akan irin mu'amala tsakaninka da wanda suke ba musulmai ba ko da a ce kuna makotaka makotakan nan ko dai ta anguwa ko ta ofis gurin aiki ko ta kasuwa a rumfa ko wani a makamancin haka ya ce wani lokaci mu'amalar takan zarce har a kai matakin da mutum yana fifita su akan ɗan uwansa musulmi gaskiya wannan matsala ce tana iya kai mutum zuwa ga kafirci babba kwarai da gaske dole mutum ya taka tsantsan akwai iyaka akwai layi da musulunci ya ja mana akan mu'amala da arna jama'a kuma wani layin ba a ƙetara shi an gane daga ciki wannan abun yana daga cikin abin da ke faruwa a yau kaga mutum yana fifita soyayyarsa da ƙaunarsa da san ci gabansa ga waɗanda suke ba mai ba ba musulmi ba wannan ba daidai ba ne duk inda kake mu'amala ba ta hana ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cinikayya da kafirai kuma kar ku manta na faɗa muku duk wanda zai zo ya ce maka ai annabi ma ya mu'amala da kafirai eh gaskiya ne annabi ya yi mu'amala da kafirai amma annabi bai taɓa son kafiri ba kuma annabi bai taɓa fifita kafiri akan musulmi ba sannan alaƙar annabi da kafirai babbar manufar ta shine kiransu zuwa ga menene zuwa ga musulunci wannan shine babbar manufar alaƙar annabi da kafirai mu'amalarsa da su to amma mutum in ya tashi yana so ya ɗaure ka kuma ya mai da kai wani jahilin murakkabun in ka gan yana wani abu ba daidai ba da arna sai ta yi annabi ma yana mu'amala da kafirai gaskiya ne sai ka ce masa amma irin wannan mu'amala da yanzu aka ganka kana yi irin ta ne annabi yayi mu ɗauko tarihin annabi mana mu ji yana da makota kafirai yana da ma'aikata masu yi masa hidima yanzu wancan yaro bai yahudi ai hidima yake manzon Allah wanda annabi ya sanadiyar musulunta shi jama'a kuna fahimtar magana so kaga ashe daga cikin mu'amalar da annabi yake da kafirai babbar manufarta shine ya jawo su su musulunta ba wai kuma ka je kana neman 'ya'yansu ba ko kuma a'a kana ofis ga naka ya zo yana nema ga nasu sai ka ɗauki abin ka bawa nasu ka watsar da naka jama'a kun fahimci maganar ba daidai ba ne kana ga ko addu'a addu'a wannan aka ce karara karka fito kai wa kafiri haramun ne kai masa addu'a sai fa idan addu'a ce ta shirya wannan babu laifi ka masa addu'a Allah ya shirye shi Allah ya dawo da shi kan addinin musulunci amma addu'ar da ta shafi ci gabansa ko addu'ar samun rahamar Allah wannan Allah ya hana ka ka duba dai annabi Ibrahim duk girmansa a gurin Allah amma Allah ya taka mishi birki yace kare sake nema babansa menene gafara wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu sai ce me inna ibrahima la awwahun halim so saboda haka duk alakar da zaka yi da wanda ba musulmi ba ya zamanto tana da iyaka akwai inda ba za ka ketara ba amma musulmi dan uwanka da kauna da soyayya da san ci gaba da abin nan to amma yanzu ku duba yadda shaidan ya mana juyin juya hali sai muka koma yan uwanmu muke wa hasada da keta da mugunta da kin san ci gaban su muna kuma nuna waɗancan menene soyayya da kauna su kuma ba sa son mu ai Allah ya tona musu asiri kuma ya tona mana mu ma yace ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum ku din nan dai ga kunan kuna son arnan nan amma fa ba sa son ku yanzu musulmi akwai abin da ya shaura masa na tonan silili wa arni da ya wuce wannan ayar babu ha antum haula Allah ce ga kunan tuhibbunahum kuna son su yo yanzu Allah zai ce kana son arne ka ce ƙarya Allah yake yi ka isa waye fi ka sanin kanka da kanka ba Allah ba tanda don haka tunda Allah ya ce wallahi wasu daga cikin mu suna son arna magana haka take wala yuhibbunakum kuma tunda ya ce ba sa son wallahi duk haba haban da arne zai maka billahi lazi ƙarya yake yi Allah ya tona mar asiri cewa baya kaunar ka dan ya ce wala yuhibbunakum وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم العنامل من الغيظ كذبها Allah ce in sun gamu da ku sai su muna tare da ku ai mun yi imani mu ma amma wa idza khalau daga sun kebe abdu alaikum al anamin min al gaiz he su ciza yatsa akan ku saboda tsabar fushi da ku amma in samu dama akan wannan wallahi haka suke ka kwatanta abun lokacin da kuke mu'amala ta cinikayya ta zaman ofis ta harkokin yau da gobe suna nuna ma ai ai ai mu ɗaya ne ai ai ba matsalawa ne kana juya baya ka fita ofis din ce jawo mana fayil din dan banza ɗauko mana fayil din ya sa biro ya sassoke sassoke sassoke ɗauki ya dukun kuna jefa shi share ta karɓar da dan iska kawai amma kai kenan saboda baka da hankali wai su kake kauna idan suna game da kai su nuna ma suna tare da kai kana barin gurin su watsar da sha'aninka haka Allah ya ce abu alaikum al'alamin min al-ghaiz Allah ya ce kul mutu bi ghaizikum inna Allah alimun bi zati sudur Allah ka datar da mu ka ganar da mu shine yake cewa a هي الأمور التي إذا وجدت عند العبد خرج من دين الإسلام بكلها وأصبح بسببها كافرا أو مرتدا عن دين الإسلام وهي كثيرة تجتمع في الشرك الأكبر والأك والكفر الأكبر والنفاق الأكبر الاعتقادي أما منقصات التوحيد أما أبو وند سكي رجي كارفي دا باور توحيدي كوا فهي الأمور التي تنافي كمال التوحيد توكو جفا su kuma su ne abubuwan da suke rage kawa kammaluwar tauhidi akwai tauhidin amma bai mai ba bai cika ba dama annabi ba ya ce la yu'minu ahadukum ba hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min alkhair kaga ai bai ce ba imanin gaba ɗaya ba amma ya kore kamalar tauhidin ne ina fata an fahimta to anan ma wasu al'amura ne wanda za su faru lalle akwai tauhidin amma kuma bai gama cika dam yadda ya kamata ba ina fata kuna fahimta wala a tanquduhu bil kulliyya kuma ba sa warware tauhidin gaba daya fa iza wajadat in wujidat indal muslimi a qadahat fi tauhidihi idan suka samu a tattare da musulmi to suna raunana tauhidinsa da kuma nakasa shi wa naqasa imanuhu kuma imanin sai kan samu tawaya wa lam yakhruj min dinil islami amma fa tare da haka bai fita daga ina ba daga addinin musulunci ba yanzu don Allah jama'a akwai bukatar mu san bambancin wannan da wancan ko babu akwai bukata mu san abin da in kai ka fita a musulunci gaba daya akwai kuma abin da in kai kana nan a musulmi amma imanin ka yayi rauni haka ne ko ba haka ba akwai bukatar na san su ka san su an gane magana da kyau ko wahiyal ma'asi irin waɗannan al'amura su ne sabubbuka التي لا تصل إلى درجة الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر سوني أيوكا سابو وأن درجة سبتكي كافرتي ببابا بتكي شركة ببابا بتكي منافرتي ببابا نا فتاكونا فهنتر مغانا أنغاني يوا وعلى رأسها قولوا لوسو daga cikin abubuwan da suke su ne ayyukan da mutum zai yi amma ba shirka babba ba kafirci babba ba menene ba munafurci babba ba yace wasa'il shirkil akbar su ne abubuwan da suke kai mutum zuwa ga babbar shirka wa shirkul asgar kuma suke kai mutum zuwa ga shirka karama wal kufrul asgar da kuma munafurci menene karami wan nifaqul asgar da kuma munafurci menene karami wal bid'a da kuma bid'a ku lura waɗannan su ne shugabannin zunuban da ba su kai shirka babba ba ba su kai kafirci babba ba ba su kai munafurci babba ba amma suna daga cikin manya-manyan sabo waɗanda suke nakasta menene tauhidin bawa kuna bi na da kyau kuna bi na da kyau so don haka wasa'il shirkil akbar abubuwan da suke kai mutum tsanin da mutum zai biya kai ga menene babbar shirka tsani na ɗaya shine karamar shirka haka ne ko ba haka ba to menene misalin karamar shirka misali ka ce riya ko riya karamar shirka ce kuma wasila ce zuwa ga me babbar shirka jama'a kuna fahimta ta da kyau wannan ɗaya kenan daga ciki to in mutum ya biye wariya to a hankali a hankali sai a jihi ya aikata babbar kuma don haka wariya ita ne farko da kuma ainihin wato karamin kafirci shine misali a ce mutum baya ne sallah kamar yadda muka ji ɗazu cewa rahin sallah karamin menene kafirci ne idan mutum baya sallah to in aka sake wataran zai ce ba ma wani abu mai suna sallah a cikin shari'ar Allah haka ne ko ba haka ba sannan kuma da karamin wato ainihin wato munafurci shine mutum ya dinga yawan mai ƙarya mutum ya dinga yawan cin amana mutum ya zama ɗabi'arsa ne bai cika alkawari ba wai kuskure ba akwai kusakurai a rayuwa wata ran ka faɗa wata ran baka cika ba wata ran ka cika a cikin guda ɗari a samu ƙwaya biyar ko goma wanda baka cika ba amma dai ka cika casa'in da biyar ko casa'in to amma mutum ya zama ɗabi'a sane in dai za ku alƙawari da ta karka maka ya alƙawari da wani karka yadda karka kuskura amma a ce a wani yana kokari daidai gwargwado wani lokaci dai ana samun matsala amma gaskiya idan yi alƙawari yakan cika to ka zama wannan cikin mutane to kaga waɗannan suna daga ciki to haka kuma munafurci karami kamar yadda muka ji to haka kuma bid'a waɗannan su ne abubuwa in ka kirga su za a ga kusan guda biyar ne na farko wasa'ilul shirkil askabar abubuwan da suke kai zuwa ga shirka ku dinga dan jotin din su kuna dan rubuta su ba suna da fa'ida wallahi shine za ka ga wata an zo ana tambaya sai ka ji wani ya daga hannu ya duk ya bada amsa a kansa kai kuma kai ta kura ido kana kallon shi ya burge ka yo aikin banza kai me yasa ba za ka burge ba kai kuma haka bane jama'a wani abin da ake kirgawa kana yi kana dan rubutawa kana dan jotin kana ajiyewa saboda kwakwalwa ba ta ma kutiba karra wa ma hufiza farra haka malamai suka ce duk abin da aka rubuta yakan tabbata amma abin da haddace shi aka yakan watsi don haka na farko shine wasailu shirkil as akbar abubuwan da suke kaiwa zuwa ga shirka babba yana daga cikin abin da yake zunubi babba bayan shirka banda shirka zunubi da ya biyo bayan shirka shine hanyoyin da ake bi a zama mutum ya zama mushriki abu na biyu shirka karama kamar ya muka kawo misali abu na uku karamin kafirci shine muka ce kamar mutum ya bar sallah abu na hudu shine menene karamin munafurci shine mutum ya dinga yawan ƙarya yakan yawan saba alkawari yakan yawan kaza abu na biyar shine menene bid'a waɗannan su ne ƙololuwar zunubai eh waɗanda bayan babban kafirci bayan babban shirka bayan babban munafurci to su ne abin nan katagori na biyu na fata kuna fahimta Allah shiryar da mu to na ga an nuna min lokaci sai mu dakata a kansu insha Allah ta'ala a sati mai zuwa idan muka zo a sai mu dora a littafi sannan mu dora a wannan to kaga wannan shi yake nuna mana da izinin Allah akwai bukatar mu san waɗannan abubuwa a muna addu'a abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka tuntube harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah shi yafe mana a muna addu'a wa waɗanda suka buga wannan a ɗan muzakkira da muka rereyo ta domin mu yi wa junanmu bayani a kai Allah ya saka kowa da alheri Allah ya biya su da aljanna sannan kuma muna addu'a ga shi alhaji awwal mai gidan mai abin nan mai madina a hospital a asibitin gyaran idanu da kuma sauran cututtuka na da yake anguwar bolari kusa da masallacin juma'a na bolari kamar yadda ya saba kawo naira dubu goma goma duk ƙarshen wata to wannan watan ma gashi ya kawo mana addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna akwai wata baiwar Allah jama'a a Saudiya ana ce mata maman Aisha a ta ɗauki nauyin wata mareniya wanda ta kai shekara goma sha bakwai zuwa sha takwas ta ɗauki nauyinta na karatunta na wannan shekara abincin da za ta ci suturarta sabulun wanka sabulun wanki omo magani in ba ta da lafiya lufaya uniform da duk wani abin da ya shafi rayuwar wannan mareniya na shekara guda ta ɗauki nauyi muna addu'a Allah ya saka mata da alheri yadda ta ɗauki nauyin wannan baiwar Allah Allah ya ɗauke mata nauyin azaba da nauyin ƙasar kabari Allah maɗaukakin sarki ya biya ta da aljanna Allah ya sa ta gama da duniya lafiya Allah kuma ya saka kowa da alheri da irin gudunmuwar da muke bawa addinin mu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم